في كلمه وكل امر وخير عقدة من لسانه يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم يا روانا العلم كان موتا سبب في بلد يوري ويوري الى بين الجهه bayan jira da wani jira da kuma da zama kuma da kuma wanda ya yi ne ga hudu da wani da wani shekara ta yi da shi da hudu da shi yau ba manta ba har yanzu dai muna bayani akan wato abin da Allah ya yi da su suna da yake karantawa bayan sallah har yanzu muna wannan gaba da mu gaba mun je a hadisi na dari a cikin za mu tashi hadisi na dari a cikin da daya wannan littafi na ibn sunni na amali yawmi wa laila za mu tashi da rasi na cikin da sabo da yi tashi na cikin da ta muna alƙala a kan cikin sarki ya mana jagoranci wajen biyarwa ne da fassarawa ne ne ba mu iko aiki da wata zama ma da yake nau'in nasa wani nau'in daban hadisi na dari da cikin da ta قال حدثني عمر بن سعد قال حدثنا نجيب بن ابراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا صالح بن عبد الاسود عن عبد الملك النسعي عن ابن جدعان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فيه ما الذي يقول الزبدي يتي عمر بن سعد يا كان الزبدي فيما فيه ما لم تنجيه بن ابراهيم بن محمد بن ميمون ya karfe shi ma ya ji daga jirin malamin sa Ibrahim bin Muhammad bin Maimun shi ma ya ji daga jirin malamin sa Salim bin Abdul Aswad shi ma ya ji daga jirin malamin sa Malik An-Nasa'i shi kuma ya ji daga malamin sa Ibn Bilal shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wannan wato baka bin Hunayn a cikin ruwa yana da illa wanda malamai sun yi magana a kan baka bin Hunayn ji masuki duk da wasu malaman sun wasu kaji amma ba su da na akwai hukumar bin Abdullahi a kan kuma bari ne da bidda Ukimi ma ne yake cewa Oke Abdullahi bin Muhammad bin Abdul Abdulrahman al-Adalani yana da illa a cikin hadisi domin da yake ta an samari da zai zama an yake gana gana matsani bai da kai bai da ni sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah alaihi wa sallam ya zo wannan duniya inda na tsaya na tsaya daidai ta fadar annabi kira da kan jara da tabbata gare hatta ku dinga har aka gaba rayuwa yake makana ya kulu idan sabon nan tsara annabi ya kasance yana faɗa idan ya idan da zalla yana cewa Allahumma ja'al khayra umri akhira wa khayra amali asabatihi wa ja'al khayra ayyami yawma al-qiyamah kaga wannan hadisin yana da illa amma a tsarin su yana da illa domin a cikin da yake ingantacce wanda kake yi lokacin da annabi ya cika ya ƙara tsammanin zama da yawa sau da haka a kungiya a cikin wani gina tare sun za su iya suna a shekarun baya wannan ta tsaya lokacin da aka so rayuwarsa baya wani babu kama a tsoron mutum bari ku su ne Allahumma ya Allah idan khaira umri la khayra ka sanya wato mafi alkhairin rayuwa ta ya zama a kan yi da za ce wani da mutumin kirki ne da ya lalace ba a ce wani da aka yi tsari Allah ya yi yawwa saboda haka wannan shi ne fiyewa amma a ce za mu ji mutum ke ne an yi ba su wasu kan dada domin muna yin faɗa wannan kaga a sai na wa kafin ya mutum da kowa ya zama da ke yi yawo yake da makani cewa ba duk inda ya haɗa da wani guda mukira da yi ba shi kare hanya yake wanda za ta yi hanya ɓacin mutum guzuri gaba ɗaya zai ɓacin in ya ga dama ba ni zai shiga gida ya ce ko musu kaya ya kai muku wani ya kuma rabu kuma zai rabu amma da ya zo rubutun da kana kallo yana cikin manyan zafa a da wani da yawa suka rika ɗaukowa sai bayan ɗaya sai ka ga waɗanda wato ina yawan yin da aka zula ne cewa kiyarar mutum ya riya kiyarar mutum islami da zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu ba da riya ko su ne zaɓaɓɓi a musulunci da suka fahimta ne sa za ka ga in ba su ne musulunci sai ka ga musulunci da ya fi naka kyau. Sosai ba ya riya ba ya cin amana ba ya wura ba ka domin kan yadda kai da suke guje ga waɗanda shi ya yi ya bayi kyan zai ne da ɗaya ba rashin a wannan abubuwan kuma ya ya ga ba su ne ba su ce ga ya zo komai na da kowai da kowai yana kokarin kwatantawa da yawa za ka ga wanda suke guda kasance suna ga yawa su kai mu'amala da turawa musulmi sai ka ɗauka da zaɓe kake mu'amala duk da wanda suke guda ko wanda suke mu'amala da musulmi za ka ga ba mu in ka je ba kuna yi da wanda ya zauna wani kakkawa da ya zauna a ya karatu a ingila wasu abubuwa da yake ba da yake samun masallacin jirgi da waye da waye yana cewa yana so karamci a mutumin mutumin jigawar ba so yake yanzu ya kawo nan nake amma za ka yi da yake nake wata kawo wannan gobara ta tafi ta fita ta kuɗe wannan aiki ba sai ta tafi gaba ɗaya domin za ta fito da wuri domin damuwar da ba a za ta ta kai ta fitowa ake ta fito kai kana so a daidai kuma ki eh abu da malam ya mai yanzu da Allah na so da rage ka sai a ne ka da dariya ni ne kai in kana so a daidai to Allah ya so da rage ka to a Najeriya da ya dan ba za ka yi da kuma kana ki kana da wallahi to wannan shi mafi alkhairin rayuwa shi ne zanto wato kai ayyukan kwarai كيل حكمه أخره وفي أخير الرأيوة تملك الجيل وكيل عمله ألا تتهيأ وفي أخير أيوب على كما خواتمه وتنسيته أبو سعد بن الخشني أنا بعد بعد الأعمال كثيرة تكون سنة سجدة فأبو أنه يا ما تساجد لله يا دور سجدة سبحان في العالم سبحان الله يا رب علامة mutuwa kyakkyawa ke alamar mutuwar tsarawar shi ne ba da tarihin da ta ko usairar usairar a tafsirin mu na ne mu na shekarun baya mun ba da misali da ibn kafir ya kawo a cikin tafsirin shi ne wata harun da yake na aljanna bai taɓa sallah na aljanna ne bai taɓa sallah me ya faru shi ne an kawo ya yi kuhun yana cikin tawagar kafirai sai ga cewa kai wannan ba ta mutum nan kai yayi kawai sai ya mutum ka sai ya dau yana dawowa cikin waɗanda aka karka ne ya ka gaida aka ce ya aka kuma aka san wani a cikin a tsalle wani da wani kuma Allah ya gaya ba cewa har ya yi kalmar da ya bai taɓa zana ba yanzu ya mutum ka bai kura ku awa awa ɗaya ba yana zuwa kura ka yi wajen ana annabi ne kuma ɗan aljanna ba nan da nisa ba an taɓa yin wani bawa Allah ya mu ya mutu da a wani jan mutu shekaru ba ya san farko mota ya mutu da za a je ba ko in a je a sa ke wa kanta ne ba mota ta mace Abdulhamidi wanda yake karance karance da dabai babban malami ne ga bakawo bakawo za ka yi da wanda ana saka wannan da aka bawo da wulan da aka irin da ake aramu yana da da ba ba kai shi ma yana yana kan ganin da yake koyi da Allah Allah ya Allah ba shi ba ba da haka da yau da shekara biyu baya ana da ma kuni kofar da sanawa mu yana tilawa kan da yake yi ka koyi yayin da Allah Allah ya Allah to wannan duk wato alamomi ne na suka waka ne a a karshen mu gane ne ne da damu sai wani sunni farkon da damu mun manta ne yana cikin rubuta hadisi a cikin yace fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rubutu yake yana rubuta hadisi a cikin Allah kira da Allah Allah ta rubuta gare shi yace aka dawo wannan ake alheri don kana duba tarihi ba za ka iya ganin wajen wajen na taba wa a shiga yanku da duba irin yan kwallon da sauki suna duba kwallo na yau eh yan kwallon da sauki suna duba kwallo ga mutane da na duba wanda an tabbatar da ke da an bai da ya ko zo da haka mutum ya mutu yana babban malamin babban malamin bukai sunan da gaba da sai da amir Usman Zahir in babban ba wannan malamin da bukai ciwo ba ko ba na aka kwanta da shi aka yi masu ya da ya to ko magana ba ya yi yana da kwana uku ya sai Allah ya yi wa arabun makogoron ya yi sauka alƙur'ani yana gama saukar da Allah ya lara sai ya yi sauka alƙur'ani duk da makogoron ya lara zai zuwa ba da mutu to wannan shi kayan wuri wato al'umuru da tsawafi al'umuru da tsawafi Allah ta zai yi jawo wannan shi ne bayan yake wajen an sai da ayyari yau a ka Allah ka sanya wafi alkhairin kwanaki na shi ne ranar da za a kai da rasu ala raba da ya fata ba ku ga ba kada kai kara nuna eh kada kai kara nuna to a ce rana hakuwar ka ga Allah da rawar kikiyar ranar zuwa ga duniya ranar ka zo duniya ba mutane ba ranar ka wani kuma ya kuka yanzu a yi ran da kan duniya wato ana buɗa ran da zaka haɗu da Allah ta zama wato ran da kan duniya ana kuka ko ran da zaka haɗu da Allah ta zama wanda kake so ake ya zama hijira amin ya Allah to wannan shi wannan addu'a ko yadda kake ga mu ba za ka ga annabi ya ce ba ba ta da ne kar kai akan kan addu'a addu'a ka ko ka gano bai kyau kake ya halatta ya halatta اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير أيامي يوم القيامة تبوى أجرم أجرم بدر يزيد أما رسولك ko Ibrahim ne ko ba na gaskiya murya Allah ya bada bai wa Allah da tura suka rufe ta na taba wasu dariya da al'umma da tare wata rakta tana da bai da yi da rika kuka cewa waka ne ba wacce na biyan Qur'ani ana kuka a kan amma ita waka take irin da a tara mutane a duniya amma ka ta wuce ne ba ka sha'awa wani ya zo ka ji na wani ya zalla to je mu da zalla wani ne da yi ko ta da mun je ya rawo da ta amma na ce ya ne ma da da shi ko da da ko da ka yi kai ne ke ne ya to da ta da mun ne amma ya ya rawo da ta amma kai ba ta sana ba da kai ya fi sana da Najeriya. Ƙarshen wata sun yi kuma. Na ga yau, ɗan ajin da suke rubuta a wani lokacin a wata asu shi kaɗai yake ya kada da alfahari. Duk kira da Najeriya su mai yanzu ya ke. Kasar yin zuwa da suke su jin larabawa. Mata ba a cikin sa ne mutum uku ne suka kai, amma na mutum ɗaya ne ya kai labarin a wanda suke muke hajji. Sai mutum shi kaɗai ne. a ai babban kun kana da nan da yake yi da wasu larabawa yana karatu suna gama da zaka dawo a mi tana da ya gauna sai yanzu da shi wannan da zai koma ba mai wani ba mu da ne nan da mu ke rawa da jira amma da yake da mun haka da ya mun da shi da wani da ne an ga ku ku zo da haka wannan jini to sai muke hira karatu ta wannan ya ce ne sai in ce mana da Allah ya ce ya ce na rage da Allah ya mutu ayan da ke da ta koma ta ne hawa na yi wanda da wannan da ba yake mun kuma ya ce na ba ku yi ba ku yi yake kai wani tsadan matsayi a wani gari ya mana an ba yake da da wato matsayin zuwa yake ji maka su Qur'ani to yake jira an gode wa mutumin da in yana karatun alkur'ani da harin mutu ya ana kuka kuka malam mutu yana cikin wani da suke rubiya bakwai gina da ba yin jira sau da su gwani da da suke wani ba amma a cikin yasa an yi jin da kai ke karin baya amma Allah mun gode ma Allah mun gode Allah ya ce ya wani ya yi wanda shi an gane ko to shi ne wa ɗaya ayyadi wa da an ɗaya ayyadi yau ma Allah ka sanya mafi alkhairin kwanaki a da tura da za su yi. shi ne a kawo da bai ganta ba ba kai hadisi ina ji ban za a ina maka biya ne ba ko a yau wani wajen kamar a yau zo wajen da yake zuwa da a ranar za mu je an zai kai a kalan idan ana ya zo mu ji da alkhairi ina ji da da mata a wajen karar su a cikin riyar idan a ranar za mu je an zai kai a kalan idan ana ya zo alkhairi ga mutum sai buɗe ma hanyoyin alkhairi yanzu kuma a ƙarshen rayuwar su zai sai shi ne an yi sai na da wu amalan na wato ƙaula mauki amalan tsariya da ƙaula mauki Allah ya buɗe ma ayyuka da ƙwarai tun kafin mutuwar sun mai sun zahu a da isa na Allah ya karfe ta ne Allah kai mana haka wannan shi ne to kaga wannan hadisin a bayan mutum da kyau da yake goya ma bayani shi ne ka rika karanta wannan hadisi Allah ya kai rahmani an bi'ahu وخير عمل رواتبه وجعل خير ايام يوما كان يا كما تكاد wannan rayuwar da ake cikin da ta guguwa da ta gaya wa Allah na uda inda dama ba ka ta a yanka kiya eh domin yanzu kana san kana tarbiyyar wasu ka wani da ba a wani eh wasu na san kana za a yanka fara hankali wasu na koka musu sai bakin bai dan wannan za ta yaya yara da yayi yayi a ba abu mai sauki a da yawon da ya yi daga shi zai neman mata ina ga yawa mafi sauki shi ne da yi mutum zai zo zai hana kan yara hamsin din da za su yi da amma ya zai ma kwaya da yi da eh Allah ke to da ku da aka kana da sana Abu Abdurrahman kana da sana Muhammad bin Ubaydillah bin Yazid kana da sana Ali kana da sana Sa'id kana da sana Yazid bin Abdul Aziz bin Ru'aymi وابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال babban malami ibn sulli ya ce je yi malamin ka abu abdurrahman mun fada ni da kan abu abdurrahman imamu da sai nake yi saboda shi ibn sulli a adaban imamu da sai ba wani da kafin da da sai domin shi ne ma wa ɗalibin da ake tunanin ya rubuta sunanin da tari kun san yana da sunanin kowa babban ya ga ne yi babu da tari din ya yi da titi ya daɗaita saboda ba da ake san sun yi yawa kuma wasu ma ana tunanin rawar da rawar su sun kai matsayin mai wani wasu ma da sun ce wannan ɗalibin da haka ibn sunni shi ne ya zauna ya aiki shi ɗalin da imamu da shi yi wa ɗalin shi za a cewa kiredit ne a wurinka ɗalibin mai zama wani kiredit ne duk inda zai je a da ƙalli ko ba mai zai gaba babban kiredit ne babban daɗin da muke ke suna ba wasu ba da ɗaya ko ne ke da shi ba da shi ba a zahar da shi a da ƙalli wanda rashin tashin labarin ko ilimin da ya wuce da hawa yawa ya kai tashin labarin zai da sabon a wajen kasa ogiya wa kane alkhairi ki ba ko da ibn sunni zai zama yanzu to daraja ba da kuma sai ba mu sai to ji da za ka ga wanda ya bari zuwa nan da to bai wa kane ne guda domin daga wa kane ka kire shi daga daga wa kane ne da ya ba ku kuma gargajiya ne sun dole ku da cewa sai ga malamin dan gargajiya ya farce wajen ba da magani amma ba wani dan da ya iya in ya mutu shi ke nan magani a wani kana kuskure ne kuskure ne idan ka kwaye a wannan ya kamata a cikin ƴaƴan ku ko kan wani ya koya idan ku ka dade ba koya kowa ku ka yi wani gurin mu guda zai zama kino bayan kafin duniya ba bai iya don bayan da za a yi a yi da jijiya koya mu shi ne ka'ida wannan shi ne abin da ya kamata mu lura to ibn sunni babban tsarin da ke babu da zaki shi da kaje Abu Abdurrahman ba ma ya kira sunan zai ne sai Abu Abdurrahman mu babu da zaki ne kana da sana Muhammad bin Ubaydillah bin Yazid kana da sana Abi shine Ubaydillah bin Yazid in babu da ya karanta da shi ba kana da sana Sa'id haka ke biyar da ba a kira kira mutiyaye babban farin da alkhairi ne lokacin da yaro ne ya ba da kasawa kan ka sake a cikin nan gobe ka da ba kwanaki da yayi ba ka da lokacin da ko da ku tafi sallah tare ko an ta da bayan sallah ya koya wa ku kar ka koma sai kai ba abin da kake koya wa da ni ko ka bi idan an ce abubuwa da kai da ka koma sai kai ne koyi komai a wurin sa kawai abin da kai ya yi kana da kuɗi idan lokacin makaranta ya yi ka sa mai aiki da kai ta ka makarantar boko sai ka je da kanka amma islamiyya da yanki ne ka ɓata kanka ka rusa kanka wannan kuma da ma ce an yi da gaske a kowace ne duk wannan ranakun ba a manta sai ke kanka ka kai da hannun ka san waye ba da kanka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yara ba sa san ko mutum ya girma zai kuma cewa wato ai ai ai ai ai wani ne ya mata da gai ba ko ne ya gai gaba ta wanda ya aka zama wajen tsayawa a wajen ta ba kamar ne wajen mutane da makamarta daga makamarta na wata waye ya mutu muke yin da yake nasa sai yake cewa baya manta wakilin da yake yake lokacin da aka yi su Allah ya san lokacin da aka yi su da ra'a wani zuba sai ya yi wani kwalkwalo yake shi ne ya sa a rawa su yake yake waye ɗayan babu za a ce mai je lokaci kaza kaga yanzu ya zama da ya ɗan da zamu mai da wannan haka ake shi yadda za ka yi ko da hanya ta alkai hanyar da zai samu wani abu da alkai ne zama hanyar kaza ka kai ka kuma ka kuma da wani in ba ya kan dawo ba abin dawo ba abin dawo kwata wata saboda haka wannan shi ne zai yake cewa to yake malamin sa shi kuma sa'id ya karfe ne shi kuma malamin da yake yi a Abdulaziz Al-Wahid ya karfe ne shi kuma daga Abu Mas'ud Abdulaziz bin Majnun shi kuma daga Yazid bin Muhammad Al-Quraysh shi kuma daga Sayyid malamin sa Ali bin Rabah Al-Lakmi shi kuma daga Uqba bin Amir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake shi wannan hadisin kuka ne da kyau ya da kura shi da ba mu sai komai a kan isnadin ba أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات الذي يوم مسجد خلفها فلم يدرك إلى المعوذات أمر به والسليم يقرأ كل ثلاث كالجم قوة سلة أكالجم قوة سلة كبيرة karatun mu na nuru ta ji ta ji cikin baya mun taɓa wata ga wasu za ku tuna alma'u za ku kun ta ruwa da wata cikin ko yawa wa'annan ma'u da kanka take abubuwa goma da annabi yake bayan sallah ba yi bari mu fara wata sai mu dawo kuma mu ƙara su mu kuma abin da za ka mutum zai biya ta mai dama ana yin sallama bari mu biyo da an yi sallama a sama da yadda za su baya wani duniya a da gurin da sai ya faɗa wa biyu astagfirullah astagfirullah astagfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا الذي يجيب يكلمك هذا يجب أن يكون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا محيي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تلك كلام تقول اللهم أعيني على جدي وشكري وحسن عبادتي إيه ويسأل الجوال لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله السلام الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إن كلامك تكليم وتأكيد وسلا تكليم وسلا تأكيد أما إذا أتوه تكلم مثل ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات أما إذا أتوه لتولنكما sai ka yi kulwar lawo ina ji na takwas kenan a gani ko ya na bakwai ne sai ka yi kulwar lawo kai barki kai bari sannan sai ka yi ayar da zai in ka fita ba za ka wai na abubuwa goma su annabi ne su annabi ne duk lokacin da aka yi da sallah ya yi amma wasu za ka yi da kana kan garwar ana ila ba da ruwa da zai wani ko mai mun da ji ba zai ba mun faɗa amma kana da kuɗi kai ko kai ka fara duniya sannan sai ka ga ruwan ka hanya ka kara da zama amma an zama a da ka ake ka da zama bai ka ji ma'ana abin da an ya faɗa shi mun ji labarin da ya faru asali daukar farki da rafi saboda nabi da bin al-asab ya yi ma'ana mutum sai mala'iku guda biyu suka zo wasu suka ce jika ne ne da jihohi suka zo daidai ka a zama ne tare da kuma sai dai mala'iku ne da gaya wannan ba Allah wani ne tare ne suna tambaye ki mun zalala yana ji shi kuma mabarkin annabawa gaskiya ne shi ya ga ma'ana da bin al-asab ya je sai ya samu wata rijiya a wata unguwar yahudawa ya je su gaba ɗaya ɗayan kulli guda goma da ɗaya ya je ba a cikin rijiya a cikin wata rijiya da duk kamar rijiya da duk suka je wannan wurin idan Allah ya saukar da barin da nan abin da kace kula a wannan da rabin bana sai ne ina neman sani da ubangijin kare duk abin da zai hudo hudo lafiya shine albarka tafiya fitowar tafiya na ɗaya ke ni shari ma ala daga shari da abin da ta halitta duk wata halittar Allah mutum ne ko aljani ko dabba ko a ta kayan ka kayan ka kayan ka da ita ba ta kace Allahumma ya tsare mu kai rabu wa kai rabu su ya wa a'udhu bika min sharri ni kadda ba da aljanni shine ni shari ma ala ta yi inda da Allah ya halitta yana da rabin jarar idan ta ta sai Allah ya ce ka ce Allahu ya ka alma khaira wa ba khaira ba kun da ji wa kun ka ne shariya ko shari ba to da duk wanda ya da Allah da rabin jarar balle da nan naka tauru kunama mutiki wanda ta ga jarar su karara abun hawo ke yana da jarar ko wai ne da kawo mada dan da karo ta yi wani da zika da ba kai gaji Allah ko ya da suka kai da ko kai da ba da wanda a alai wa uzu duru da da shi da ko do ko duru da duru wa uzu da min da ya wa kai ba da wanda a alai bai da min da ba da alai to ka ba ni wa iya wanda kai da hararo wanda ta ke ni wani lokaci kana za ka yi bikini kai ba da alai rigarka abu kowane irin abu to idan ka gaya wa Allah a dukkule da wanda ka sani da wanda baka sani ba ka gaya wa Allah ina faɗan wanda ne domin mu rika halalu ba halal na uku wani gari ga cikin idawa da garin dare idan ya yi duhu duk wani da garin da dare ya yi yan mace da jar suke barayi da jar suke ko duk wanda za su ke gantaka da jar suke dare na tsara da ya tsara da duk mara gaskiya baya sa haske da kun sa kai abubuwan gida da suke da kwan domin suna so iyaye na raya na zaya sun wani abu ko ba haka mai saboda a cikin yiwu a cikin wani gina har lokaci za su kokari su ga tafi da shi ne ni sai riga cikin idawa ba da kyarin duhun dare idan ya duhu wa min kyarin da ba za ta yi ɗauka to ga gudu da kuma gano masu kulli idan suke dobi a cikin kullum domin kulli ke idan aka kirawo sunan aljanni sai a kulla wannan aljanni da aka kulla da shi zai aiki a kan kullum yaro ka yi sai a kuwar abu da za a faɗa ya yi dama ya ba da jarabi yana zuwa bayansa ba ku zuciya ko ka za a yi wannan sun kullum na kala ɗaya an fahimta da kyau ko rai wari ko a ce ko ɗauki dukiya ne ko tsara duk wanda nan gaba da kuɗin da shi ya amfani zai ce ma ba za mu bayar zai ce ma a tsakiyar rigar nan cikin wani kauye a rigar nan ake zaba ya zai ce shi ma zai turo na ajiyar yi ne shi ya rena ba mu kai saboda haka annabawa malamai ke cewa mafi yawanci bokaye duk kullum da za su ba ta wuce kunni yaya domin ajiyar da ke neman za su ci a wurin kuma ya arziki da guda bakwai to aka yi ba aka yi karshe ke zaman lokacin in ba kai ka kai kawo ba ba a jini ɗaya za a bari to duk kawai nan ba kai ba a jini ba to kai ba ba kai yanzu ayoyi da za ka ce ayoyi ne guda goma da ɗaya guda goma da ɗaya shi lokacin da ya kai tsulli ya kawo tsulli a kanka kana cewa kula a rukun da rabbi da falak sai a nan ne in Allah ko kula sai kulli ke ne fadi don ana da dariya ya kwana goma yana wasu kudin da ne kai ka ji dariya a saka tsaya na fadi shi za ta rantsa muku da Allah na rantsa da Allah duk wanda ya rike bala'i da zai da tanabbuhi ko iyawa da bokaye har ka yi kuke da su ba ya da shi sai dai ai sai ai ke karu ana shi bibiyar da nan amma ba za a cimma ba sai dai ka ji bokaye da har a ta shi da kai da na ga ba kai da ka rika barin shi da za ka kara sai idan ka ce wani shirin da ba za ta shiga da yanzu duk kullum kullum da sai a cikin kullum kariya wani shiri a cikin da shirin da ya hasala idan hasala idan kun zuwa hasala da domin kusan shi ne hasala kun faɗa cewa duk lokacin da kun shiga hasala kala da ke mai da shi shi ne mutum ya rika burin Allah ya kwace a wuce ba kowa ba ya rasa wata nima da Allah ya ba ko da yi domin ni ba kana kana wai da dukiya wai da gida gida wani da za ka yi ba wani mota za ka yi zai yi waya dan me yasa wani eh wani kuma domin gida sai na da yake alhaji wa aduwwala wanda yake hasala hakikin Allah ne domin Allah ne ya rabu da yake Allah ba haka ke rabu ba dan me yasa ka bar shi da abin da yake yi Kiza a takar kuma ga baya ko da kaga yana da shi to sai da yawan mugun ma da shi sai abin da zama kamar maka domin kawai ya ji ba abin da ya san yake zai furta shi ne da yake da yake su mugun abu da kuma ya sami to shi za ka gana a duniya ya ba za ka furta shi uwanta a gida za ka ga al'umma ba da san shi za a danta daga gida ba wani ya za a koma a dafa ba haka ake wa yara har yanzu ba da iya a wajen mutum da sun zai fita a yi kaza da dame kayan kuma idan da ba ka ka tafi dole da yawa ka tafi kowa ya fita kuma a rika yin nan ki wanda shi ne ga ruwa ke kana ba yara ka dafa yi da jale wannan shi ne jini dafa yi da jale duk ke ga jale mutum ta dafa yayan ka da addu'a to da yana addu'a ta annabi duk da ga yara za su gane kwalin addu'a to da ya kamata ku kiyaye wannan mu lura da kyau bare da lafiya ababare na rantsi da Allah na rantsi muku da Allah ba wani jama'i da wani da kodin ba da san a duniya ya ba ka ci ko da gari na rantsi da Allah ba wannan jama'i ne da kafin da su da ke da za ku ba har zuwa ga Allah shi za ka yi kada ka kariya goga to min jari hadiri ba da ni na farko shi ne wanda yake gurin Allah ya abin da ya kake da shi Allah ya raba kai shi ba shi yake so kawai baya so ya yi a gari ka damu babban muku ke da ne mutu ba na bi ko zai yi Allah ya kwata ma da shi ya wani shi ne ba da shi to duk wannan haramu da ita ce Allah da yake iya kuma da hasada na alaikum ne ayyukan ku ne hasada fa inna hasada ya kullu hasada domin hasada tana cin ayyuka kamar da kullun na da ta'ala ba kamar yadda wuta take ci da shi ne malamin da ke ko yana da hasada amma to a ce da yake ta mutane sai da zaka gane amma mugu wani kake wani da ke wanda zaka gane kana da idan zai ga mutum ya fito daga gida sai ga mai da wuta yana hukuwa da sai gane billahi ke ba ku je gida shi ba hasada ka wanda mugu kiwo ne sai wanda Allah ya kai yana sa to a kan kuma duk layi ne ko kuma yawa wannan hada ko kuma da gidan gidan da ya take da ruwa yana ta fito da ruwa yana fitowa da zai ka ainihin layi ne zai ji daɗi a ran wannan ba hada domin ba mu yi zaɓi wa yi fito na alamomin da ruwa ne ba yi zaɓi ya bi kamar ka yi da ya fito da cewa makwacin da ya ce ai haka ni kisan nan da kai saba da mun ba ka guda ne kai ba ya ai ba haka ke gida ce ce in ya gida din ba da ni ko ya ni shi ne da ba ke da alhamdulillah Allah ko yi ba kowa ba ne wanda ta ba ko kuma da Allah har su ce ka wannan shi ne yanzu da ne duk ya ga matsala da ga kowa ya yi nuna ko ya ji daɗi a ranka cewa da ai ni gaba wurin da ya kuwa da amma babbar wani farko da illa shi ne wannan wanda mutum ya rika burin Allah ya kwace abu da bai ko ya raba ya raba kan shi kowa ma ya rasa ko kuma ya kwace ya bai saboda ka ji wannan kenan idan kai wannan kulli biyar ne wani tana cewa kuna abin da ya ce ta ya Allah ina ne wannan da abin ubangijin mutane me yasa ba zai rabbi da alamin ba domin da a cikin halitta Allah dan adam ne gaba duk da ba kuma gaba Allah ba abin da ake yi ne dabbobi a gari sun tsaye kwari suna shi da wuta ake yi akwai da ya ko to shi ne kuma abin da rabbi na dan da haro wannan ba wani sauki za ka yi kawai ka tashi ba malikin na mamallakin mutane domin mutane da za su yi ma jami su ma haddada su je nesa to ga wanda yake ubangijin Allah shi ya halitta ka kai kara budurka a mutane ma da a cikin a rayuwar da da muke yi yanzu a kowace yana jin cewa a gwamnati yana da murna ga kaka kowa yi to ina ga wanda yake da Allah ai shi ake cewa mai babban ubangiji ya ga kowanne domin wanda ya zo faɗa da kai na wanda ya dazo zai faɗa da kai da Allah ne ba zai iya yi da kai wani Allah yake wanda zai faɗa da Allah kuma zai ce na tsara ne ka domin shi Allah ba ya yanke mun ya ba da wannan misali wanda kake dogara da shi kuma ba ne mace ba ki gwamna ba mu jina minista ta majalisa da ke yi mun ya ba wannan ina yau tunani domin samu take zani hadisin bukari na annabi Musa annabi Musa suna magana da Allah ya ce ya ubangiji me yasa ba ka barci ya da wani mutum sarki sai ya ne ana ci gaba da ya halitta wani abu tsarau a gefen ko ni ko dangar a gefen sai aka ce Musa ne wannan ya ce karau ne ko ni sai Allah ya ce to shi garke mana ya ɗauka ya ce kawai kan ga Allah ya sa bakin jini na ɗan sakaci karkace da ya wannan sai sai ƙarar wannan sarauni da ya karbi ya rantarwa sai da mai zuciya ya Allah ya ja a daga da an ga maka ba wanda ya kace an san tambaye da kai da ya ba ya jini da duniya ta da Allahu akbar so da kai in ka dogara ga Allah ka ba duk wanda ne zo ya ba wani jikin ka kai ne ba ko gida Allah wanda baya da jini kai ba za ka gaje yi ai da za a saba in dai za ka ga wuci ka ga kai wuci ai an gaba da ai an gaba da to Allah baya ko da ya waye la ta aqulu fi nabi wa la nabi to shi ne yake cewa wato maliki na sai ne ilahi na abin bautar mutane ai an ma'budu bi haqqi shi ne ilahi min sharri waswas al-khannas Allah yana neman kai a gare ka daga sharrin al-waswas ya sa waswas shi ne ke kanna ko da yake koyuwa domin ku ya yake yau da rakun ruwa wa kabilu bila idu la ta rawu da shi da yake wannan suna kallon ku dai da rawa ga gidan da yake in a ke na da yake bin bin halin majalisa idan yana gudu da a cikin ranar da yake jini ke gudu tun da yake gudu a cikin jikin jininta ba ya da za ka yi ne ne kai wa Allah ta duk wani kai da yake da jita da dukiya da baki sun fi karfin dan adam sai dai ka gaya wa Allah in kai ne da dabara ko in kana dinka sun fi karfin ku Allah wani ma da shi ya yi ya fi kada da ya yi sunan da bakayi ne ke yana na kuma bakayi ne ta kai ne ba da kawai yana tafiya da abin da shi ga shi yana da ya bari zai wuce ya da ya ce baka shi kai ne kuɗi wajen nan yana cin da ya tsaya a wurin ƙauye in ruwa ta kama sai ya wani ya rika karama ya ce kara tara yana da yin ruwa ta kama sai ce yau sai ya ya rika da ana da yin wata shago ta rike tana faɗa da ciki ba ba ya ba da yin ruwa wannan da shago na da ya ce ba kike ku ya rika a ciki yana da yin ruwa a wuce kuma sai ta cin da wata shago a cikin riga saboda da shi in za ka ce ka rubu da wani a ciki sai ba za mu je ba a cikin rijiya to ka karamin yarinya da ta koya ba shi da yi wani kai yake su waɗannan Allah ke kai wa karama a cikin mu yace kamar mutum ne ya wuce ta hanya guda ɗaya karama wanda ba wata hanya ce ita an kace ba ka gari a wurin wanda baya jin ta sai da wajen da kawai da ta zo za ta wuce yana ta wuce sai ka ɗau wani ki sai ka gaggan kai wani tuta ba ƙara zuga ya ce ana haka kun ɗau mintuna wata awa tana da yi duk dare ku ya kuma da kauci tana da kai shi na ko wani ya ka laka da duk mutiya yana wuta wani da kai ya ce kai ne yi kuma ya laka zuwa haka ki gaya mai tare da shi ka Allah ka ce ba ba yana kwanta a wurin da ka ba ba ya ne ko ba ka wani da yake su bin ba ne a wula ka wa Allah ƙaro wani ba wani ka tsaya suka ba ba أن تعين كيدهن عظيم ما نظر الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن أقول ما وجيه إيه سوزن كوي يعني لذلك أنا الوقت لا تتنى لياو السبي ليقول يا الله الذي يوجد في صدور الناس يرجع من الجنة تجسم الجنود والنار الجنة bayan Allah ina kare mana wasiya da nasiya lallai yi kokari duk yadda za a yi karfe karanta banda ba ya tsara da bai ya tsara da ba banda waɗannan waɗannan na wayan zalla ne duk sallah ta biya na wayan zalla da wannan alƙara ku dai ba ka ku ga ba wannan ne domin ya zaje kiwon da gobe kiwon mutane Allah ya yarda awwal ma ku dai yana da wata wannan kuskure ne na gaba ayatul kursi ne kuma ma gudu kuma wani kursiya ta wuce ana muna da fara da suna kawo wani wani suke mana wasiya da addu'a Allah ta biya ku kamin su akwai ɗaya da su yan uwaye yin da suka tare a gidajen injiniya ya tare a gidan su tun lahi injiniya na muna da fara da sun zargi a samun albarka a samun zargi kaɗai suna ya tare a gaba waɗanda suke yi gini kuma kuma ana gidan kila ya kuma da ya ce ne wa wanda yake da wata da ta gurin zama da ya hada da ruwa da kwana da kiwon da kira wa da kuma da kasuwa wadanda ta za a wuya da wuya da dawo ko a wani da kira da wuya da mutum ya da ruwa mai albarka ta kan ta kuma zama da ya Allah ta rabu da shi da shi da shi da shi da shi da shi da haka bai da muke magana kan alheri bishiyar matsala a taga wani da suke ba a tana da yanzu idan ta zai yau za mu yi ya tsada to shi ne mun kare ba su ka ku yadda da yau muna roƙon da juna ya ji jawawa mata da nan da jiya mu muna da kauye ne na kala da juna mu ne da ya yi mu da ko mu da ka dora ka ne mu ne Allah ya nuna mu da ya yi da ba mu da inda Allah ya nuna mu da ya yi da ba mu da mu ne اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين